الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد من الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاكر جوزا المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لك مكة ومدينة على هجرة الأولى لدري حدود أربعين دقيقة wanda ya zo daidai da ashirin da takwas ga watan takwas a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne kasadinmu na ashirin da tara daga cikin ziyarar biyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'ana ha shurutuha da wajiduha wa fada'iluha littafin fadilatu shaykh abi abdullah muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullah ta'ala idan da wani musulmi ba su manta ba mun kammala da magana akan ashartu arbabi sharadi na hudu na ainihin wato kalmar shahada wanda malam ya masa take da al-inqiyad wa istislamu lima dallat alayhi wato jawuwa da mi kauya zuwa ga abin da kalmar shahada ta nusar da kai ta kai ka gare shi ta nuna maka mun yi bayani dogon bayani a wannan babi kuma mun kawo ayoyi da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke kara fito mana da wannan ma'ana karara yau kuma in Allah ya yarda za mu shiga a shartul khamis sharadi na biyar as-sidqu al-munafi lil-kadhibi gaskata kalmar shahada gaskata al-qur'ani gaskata allantakar Allah gaskata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin gaskatawa da yake kora karyatawa gaskiyar da take a baki da kuma a cikin tantanin makwallatan zuciya kada mutum ya furta ya yarda ya gaskata kalmar shahada a bakin shi ya zama zuciyar shi bata karba ba bata amsa ba bata yarda ba in zai kwana dubu yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma abin da iya ba ke tsaya to Allah ba ka kan sai ki da yadda ba kuma ba zai saka aljanna da ba ku abin da magana ke ko idan mutum zai yi kwana duk yana cewa ya yarda ya gaskata qur'ani ya yi imani da qur'ani amma duk lokacin da qur'ani yace ayi sai ce kariya ne ba za a yi ba a bai ya ce ba za a bai ba a yi nan ya ce ba za a yi nan din ba to wannan gaskatawa tasa gaskatawar banza ce Allah ba zai yi da ita ba malam ya ce abinda ake nufi da asirikul munafi lil kadhibi ya ce wa huwa an yaqula la ilaha illallah shine mutum ya bugu baki ya ce la ilaha illallah musaddiqan biha qalbuhu zuciyarsa ta gaskata hakan ba tare da ya ƙaryata ba an gani bai ta wattabu bai ta bai a ƙaɓo bai ta wattabu a ranar ƙalƙal walisa ya zama da zuciya da harshe sun yi daidai shine ya tawaƙa da zuciyarsa da harshensa duka abu ne suke doki yadda zuciyar ta furta haka kuma bakin ya ne yadda bakin sa ya furta haka zuciyar ta ne ta kudurci ta kuma yadda ta amince ta yarda to zai zamanto fa ya tawata wa ala zalika al-qalbu wal lisan malam yace in qala hadi lisani amma idan da zai gudu baki ya faɗa kalmar shahada da harshen sa amma wala yusaddiq biha qalbuhu zuciyarsa ba ta gamsu ta amince da kalmar ba kana munafiqan kadiban wannan ya zama to munafiki kuma ya zama to menene matsayici ya kayyata kalmar shahada ya kayyata Allah ya kayyata ainihin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah bai yadda da wannan gaskatawa tasa ba bai yadda da wannan magana tasa ba bai yadda da wannan kurci nasa ba an gane magana da kyau ko me ya dalili yace qala ta'ala Allah ya ce alif lam mim alulan ta yi a eh alif alif lam mim ko a cikin suratul ankabut Allah ya ce a siban nasu yanzu mutane suna zato suna tsammani suna tunanin an yi turaku a basu an ya kulu amanna saboda sun ce sun yi imani an yi haka ne kowa ma zai gudu ke ce ya yi imani haka ne kowa haka ba yasa Allah ya ce qalatul a'rabu amana larabawa ne suka yi an gaya suka ɗebo ta gaba ɗaya suka taimako min imani kul Allah ya ce ne musu zan fi min gobe imani walakin kulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta wannan ma ya ga kullu iman ya kullu bikum har yanzu imani bai shiga ina ba bai shiga suka ta kuma kuma kuma ita magana da ko in dai har kawai in dai kowa zai ce ya yi imani ne shi ke na magana ta wuce ai kowa ma zai ce ya yarda ya yi imani amma akwai gadar da sai an zo za a tabbatar da imanin da gaske ne ko ƙarya ne jama'a kuna fahimtar magana shi ne Allah ya ce shin kuna tsammanin kawai daga kun ce kun yi imani sai ba shi ke nan kawai kowa ya tuba an danna ban tantance masu imanin gaskiya da masu imanin ƙarya ko babu munafukai akwai ko Allah ya ce to sai na tantance su waye ne wanda suka yi imanin gaskiya da gaskiya da kuma wanda suka yi imanin ƙarya shi ne yace a asibar nasu yanzu mutane suna zato ko tsammani an yi tura ko kawai a basu an ya kuno amanna saboda sun ce sun yi imani wa kuma la yutanuna ba a jarraba su aka gane sun yi imani ba haka kawai sai ka zo ka ce mana kai dokta ne kuma ba mu ganka da satifiket da aka baka doktorin digiri ba zai yi guda ma ka zo ka ce mana kai profeso ne babu wasu takardu da suka nuna professorship naka cewa ka tabbata an rubuta an yi sama sama hannu zai yi kawai ka tafi asibiti ka ce a baka almakashi da reza za ka yi tiyata ba ka zo da shaida cewa kai qualified doctor ba ne da ba kuma abin da magana ai sai an jarraba ka an ga me ya aka yi ka zama likita ya aka yi ka zama professor ya aka yi ka zama doctor ya aka yi ka zama phd ya aka yi ka zama kaza shine Allah ya ce haka siddan kawai sai in bar ku a matsayin ku masu imani ban jarraba ku na tabbatar da me gaskiyar imanin ku ba wa hum la yuftanuna sai Allah ya ce wa laqad fatanna alladheena min qablihim hakika mun fitini ko mun jarrabi waɗanda suka zo kafin waɗannan mutanen na wanda kake rayuwa da kai da su ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun jarrabe shi don mu bambance yaya imanin shi ai yasa da sahabbai suka ga wuta ta yi wuta suka zo suka ce ya rasulullahi mata rasulullahi ni yau ne tun ko Allah na dole Allah ya ta'ala ku saurara inna nasrallahi qarib nasara Allah tana kusa an gana ba da duk kafin ku akwai wanda suka zo mun jarrabe su mun jijjiga su wa zulzilu Allah ya ce mun jijjiga imanin su dan mu gane karfin shi hatta ya kula rasulu wallabina amanu ma'ahu ata nasrullahi har sai ka ji manzan da kan shi ba jama'a da wanda suke tare da shi suna cewa mu kan yaube ne Allah zai taimake mu ne Allah ya ce ana yin kana son ba ni gani sa Allah tana kusa kai dai abin da ka ji ya sa annabi cikin annabawa ya ce mu kan Allah ya zaba da taimake mu jarraba ta kai jarraba ko ta kai ba abin da ya sa ka ji manzo daga cikin manzanni ya ce Allah ya wuce za ka kawo agajin ka ne muna fajira abin ba ya kai makura ba an bar su ina za a shiga in ka sai darba ta kai darba ko to shine Allah ya ce mun jijjiga wanda suka zo kafin ku mun girgiza su jama'a wallahi duk jarabawa da muke ciki mun ga jarabawa ba jama'a ma ban yi zama kan da ba mun ga jarabawa sahabbai na kai yakin kone ne jama'a ba wanda bai gudu ba Allah da kansa sanda ya koranta musu wa yawma hunainin in a'jabatkum kasratukum ku tuna nan yana yin ku ne ranar da yawan ku ya burge ku kuna da kun yi ƙarfi za ku iya cin nasara ko ba ce makona me ya faru Allah ya ce mun jijjiga ku mun girgiza ku kuka tsere katakau duk aka watsi aka ba annabi Muhammad sallallahu shi kadai ne a filin daga jama'a kowa har daga ga kusar yaƙi aliyu jama'a shi ma bai san yin bai kawai sai buɗe zo ya gan shi a tsakiyar madina ya dawo a ƙara magana da kyau jarabawa ta kai jarabawa ne amma annabi yana nan yana ƙara ingiza dokinsa gaba yana ana nabi la kadin anabul abdul mutalib ni ne annabin da gaske ni ne dan gidan abdul mutalib in kowa zai gudu ya ce wallahi ni ne san gudu an gane magana da kyau san da suka dawo su kulla kowa ya shiga sai ya sannan Allah ya ce to ga ce na kwannawa sai ce mu kai kuma aka yi nasara to kaga kai har yanzu ba kai jarabawa an gane ai ko a Najeriya kan yanzu idan an kwatanta da wasu jagoci da kai ai kai ba abin da ka gani kai yanzu matsalar ka ta baka samu abin da za ka ci bane ko abin da ba za ka sha kawai shi ma kuma har yanzu ba ka samu ba amma ba ka mutu ba kaga wata yi mama wata ce da ta kace bin lafi da ciki ko ba haka bane ana ta kukan babu amma ba da zuwa ta kashe ni dai har yanzu ban ji wanda aka ce jama'a ana ga yadda kuma na isa yi mata kashe wani akwai har yanzu abu bai kira mutum ta ba an gani ɗazun nan nake gani bbc sun ɗora wani labari wata ƙasa ba zan iya tuna sunan ƙasar koma da gaskari ko ina ne suna cin kwari saboda yunwa kwari a jeji suke tona suna gasawa suna ci saboda ba abinci to saboda haka jarrabawa jama'a ba ta zo ba wallahi wanda ake ciki har yanzu da saura fatan mu shine Allah ya tsaye da ita iyana Allah ya sa ka yi ribas ta koma ba bare ta ƙara gaba ba amma wallahi idan kana fahimtar yadda wasu ne da halin da wasu kai ya kamata ka gode wa Allah ka kuma kare neman tsayi daga fitina karamar ta ko babbar ta da haka Allah ya ce hakika mun fitini mun jarrabu waɗanda suka zo kafin mu Allah ya ce fa ya alaman nan lahu ladina sadaku Allah yana yin haka idan ya gane su waye za su gaskiya cikin imaninsu gaskiya cikin kalmar shahadarsu gaskiya cikin gaskata Qur'aninsu da manzansu wala ya alaman da alƙalibi da kuma dan Allah ya bambanta suwaye makaryata wanda imanin ƙarya ba ke kawai ya tsaya ya sa ka zama mai gaskiya gaskiya ta shi ce gama akwai gaskiyar gaskata Allah da musulunci da Qur'ani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai gaskiya cikin zance duk maganar da za ka yi to zama duk abin da za ka faɗa gaskiya ne to ɗaya gaskiyar ta bane ne girma gaskiyar gaskata Allah da annabi babu gaskiyar da ta kai ta girma an gani me biyo mata baya shine gaskiya cikin zance da harkoki da mu'amala da zamantakewar yau da gobe to ku lura malamai suka ce duk mutumin da ka ga yana da ƙarya cikin maganganun shi to da wahala ba a samu sofanan ƙarya cikin gaskata Allah da ya ba da wahala sai wanda Allah ya kiyaye alamun ka gaskata Allah da gaske babu matsala cikin gaskata Allah da annabinka shi ne a same ka da gaskiya cikin surutan ka da maganganun ka da mu'amala wannan alama ce da take nuna gaskatawa da kai wa Allah da gaske ne ba gariya ba ne yasa da Allah ya tafi sai ya ce wa man azlam waye ne ya fi zalunci ne cikin duk duniya gaba daya mimman kadaba ala Allah sama da wanda ya yi wa Allah kariya jama'a waye wannan zalunci ba wanda ya wannan zalunci wa man azlamu waye zalunci cikin duniya mimman karaba ala Allah sama da wanda ya yi wa Allah kariya sai ce wa kazzaba bi sidiq izda'a sannan da gaskiya ta zo masa daga Allah kuma sai ya karyata ta sai Allah ya ce a laysa fi jahannama mafwan lil kafirin dan Allah a cikin jahannama ba a samu matabbata da kafirai ba jahannama da zaman tuba koma matabbata da arna ba ma'ana daga cikin laifin mafi girma da aka bawa sai wa Allah ne wa Allah ne kariya ya ƙayyata Allah ko kuma ya yi ƙarya ya jinkina da zuwa ga Allah ko lura abin guda biyu ne kuma dukkan su matsala ce domin dukkan suna iya kai mutum zuwa ga kafirci ƙaryata Allah shi ne ka yarda da shi a matsayin abin bauta ka yarda da shi a matsayin abin kaɗaitawa da bauta wannan ka ƙaryata Allah kenan yi wa Allah ƙarya kuma shi ne ka faɗa abin da Allah bai faɗa ba ka ce ya faɗa domin ka yi wa Allah kariya to da wannan na farko da wannan na biyu wanne ne ya fi sauki wanne ne ya fi girma wanne ne ya fi kankanta na farkon ya fi girma tare da cewa na biyu shi ba mai girma ne domin daga cikin abin da ɗan adam ke kafin cewa Allah ne jingina da yake zuwa ga waye kariya zuwa ga Allah jingina kai ya zuwa ga Allah ka ce Allah ya ce alhalin bai ce baka ce ya halatta alhalin bai halatta baka ce ya haramta alhalin bai haramta ba yasa ya ce wala ta kudu ne ma ta shigo an sina ki umul kadhiba hama halalun wa hama haramun litaftaru ala allahi kadhiba sai ce innal ladina yaftaruna ala allahi kadhiba la yi kulikuna mata'un kani kar ku kuskura bakin ku ya dinga kasassabar cewa Allah ya ce kaza halal ne ko ya ce kaza haram haka kawai jama'a sai wasu su taru a bindin bishiya ko a kan benci ko sun baza kujeru a kofar gida kawai sai musu da ranki kawai ka ji wani yana cewa wallahi haramun ne wannan kuma yana bin daɗi da zila ila a illa huwa halal ne wannan ya ce na rantse da Allah sunna ne wannan kuma ya ce wallahi tallahi bid'a ne yanzu dan Allah waɗannan abubuwan jama'a waye ke da ikon tabbatar da su in ba Allah da Annabi Muhammad ba babu ba ma wannan haka za su taru su ta an tai wurin tsuwa suna tada jijiyar wuya suna cewa kaza masu kokari su ne wanda idan musu ke tsanani ya su to mana nan ba kana kana mala albani yayi kokari kana kana mala musa arab yayi to banda Allah mala musa musu da ma miki kuma ko kuna ma ya na ranci maka Allah musu muke yi da gindin bishiya sai ni na ce haramun ne shi kuma wannan ya ce halal ne to shi ne muka kasa fahimtar juna ni ne muka ce bari mu tambaye ka ka gaya mana har sai yanzu ne za a tabbatar da menene gaskiya halal ne ko haram Allah ya kiyaye akwai kasa saba yasa billahi la ilaha illa huwa min gace ce mana gare da al'amarin Allah duk abin da aka ce na da alaka da addini kar ka koma baki wallahi tallahi jama'a hatta masu addinin ta kasan suke akan tsoma baki akan wani abu tare da cewa sun sani ba su sani saboda gudun kar su je su shawo ta ƙarfin cikinsu haka ne kuma haka to barantana ni da kai wanda ga wani ga wani na iya saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce shin jahannama ba ta zamanto makoma matabbata ga ainihin wato ainihin wato kafirai ba an gano magana da ko sai ce wannan zai ja a bishiriki wasaddaka bihi wanda ya zo da gaskiya kuma ya gaskata da abin da ya zo da shi sai Allah ya ce kula ne ka kuma mutu da yin waɗannan su ne masu tsoron Allah ma'ana wanda ya zo da gaskiya shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai in ka gaskata da abin da annabi ya zo da shi to kana cikin masu menene masu tsoron Allah an gane wannan da kyau ko to me Allah madaukakin sarki zai mutu sai Allah ya ce lahum ma yashaquna inda rabbihim suna da abin da duk suke bukata a wurin ubangiji ka gaskata annabi ka gaskata qur'ani ka gaskata Allah ka gaskata manzon Allah ka gaskata sabannin Allah Allah ya ce duk abin da kake so a gobe kiyama da rahama zai maka lahum fiha ma yashaquna inda rabbihim duk abin da suke so wallahi ko dan wace kake so a aljanna za ka same ka ka sa abu wani kuma mayan dan wace zai iya ci da rana ya ci da safe sannan da daddare ma a jefa ba ba abin da ya dace ko ba haka bane wallahi in kai mayan dan wace ne ma to alaka abin shi a aljanna kawai shi dan wacen lahira ba irin da duniya ba ne yadda suke jin daɗi na duniya ba za a iya yawo ba ga haɗe yawo ba wa kanna za ka ci ɗan wake da mai da yaji a cikin da na zuwa da wasu billahi da su kawai ka gaskata wannan addinin kai abin da ya kamata jama'a ba ka ta magana kar ka ji magana da wani ba cewa da kun fi ha ma ya sha kuna zan ba su duk abin da suke so wallahi wallahi malaman tafsiri suka ce ko me kake so ko da kalan na duniya ne kake so Allah zai baka shi amma daɗinsa da ɗanɗanonsa da mazarfai da saba'ir na duniya amma daga ido za ka ɗauka ma daga duniya za ka ɗauka da ina ba ma ke aljanna a ido da amma kana sawa a baki za ka ji ina kyatta da bai da musharrikin wa mugarribi sa'at musharrikatan wa sirta mugarriban kyatta da bai da musharrikin wa mugarribi an gana magana da kyau ko Allah ya taɓa bakin sarki shi yadda Allah ya ce zalika a a da za a wa zalika da za mu mutaki ko zalika da za mu mutaki ne wannan shi ne sakamakon waɗanda suka ji tsoron Allah suka yi abin da dukkanin Allah maɗaukakin sarki yake so jama'a ni kokari ne abin da yake gaskiya domin kare yanzu daga cikin abin da ya shafi wannan kalma ta kalmar shahada babban abin da ake bukata da mu shine mu gaskata ta gaskiya har zuci ba gaskiyar baki gaskiya har zuci ba gaskiyar baki saboda ita ƙarya mai kirkirarta ya danganta ta ga Allah ko ya kare ta Allah ko ba da imani haka Allah ya ce inna ma yaktar kadiban ladina la yu'minuna bi ayatin lahi sani dai masu kirkirar ƙarya suna danganta ta ga Allah su ne waɗanda ba su yi imani da menene ba ba su yi imani da ayoyin Allah ba Allah ya kiyaye mana daga ƙarya karama ta ko babbanta ƙaryar da za ta kai mu zuwa ga shirka ga Allah ko ƙaryar da za ta ainihin wato zuwa mara da mutunci wanda da cikin malamai Allah ya masa rahama yake cewa wallahi tun ranar da na fara sa wando yace to ban gane yin ƙarya ba yace tun da na gane muhimmancin al'aura na fara sa wando yace tun daga ranar ban ƙara yin ƙarya ba har ranar da kamata da nake biya mu mazabata jama'a idan mutum ya gari ya a layin jari da layin da na har abada a gani shi a tana cewa ta zuwa ya gari ya ba zai yadda ba ta haka wannan layin ba su ne sallama sai dai kuma a lafiya amma a nan duniya ba zai kara da wannan layin mazabata imam shafi'i ya ce tun ranar da na gane ƙarya tana sabar da mutuncin ɗan adam ya ce wallahi da layi daga ranar mafi ban kwana da ita wannan ba jama'a ba babbar ƙarya ba karamar ƙarya babbar ƙarya wata ce ita ce ƙaryata Allah ko jingina ƙarya zuwa ga waye zuwa ga Allah ba ƙarya da tafi ta girma to karamar ƙarya ta hira ka yi wa mutum ƙarya imamu shafi ya ce tun ranar da na gane cewa tana barbatar da mutum su dan adam a ƙasa a taka ya ce daga ranar neman fara da ita amma yanzu mutum sai ya dinga sake muku zoma ne jama'a ya zauna ya saki zoma yi mana har sai da ya kama su an gana sai da zoma ya kai wani ya ko da kuka ya saki zoma yi a rasa yadda za a yi a tattaro su don haka dai kuma kamar yadda na faɗa muku sabawa da ɗan yan karama in ba ta kai ka zuwa da babba wani daga cikin magabata yana cewa ku daina raina sadaka sabira ne wannan karamin zunubi ne yace shi ma karamin zunubi yana zama karami ne idan babban yana kusa amma daga an ɗauka babban to shi a karan kansa ne ne shi ma babba ne wannan karamin yace misali da aka ɗauki gajeren wando ka ba babba ya saka zai zama gajeren wando kuma zai zama amma wannan gajeren wandon da ka ba babba ya saka ɗan shekara talatin ba wa ɗan shekara uku ya saka shi me su rasa dogon wando har ya daga sama min lafiya ta ga a ce ya zama gajere ne saboda babba ne ya saka shi amma daga an kawo shi wurin ƙarami ya bari dogo to haka zai fi in aka ce ga babba a kusa to lalle wannan karami amma daga ɗan zamu babban ya koma gefe to shi kansa karamin ya zama ne ya zama ita dan fatar ku yadda ana ce muku dai ni karami ne ai wannan sabahir ne ai wannan kabahir ne wannan babban zunubi wannan karami ne wai ka siya wutar da cewa ai karamin laifi ne bari ka ci gaba da aikata ai ba matsala ita ana matsala ne ya ce kuma dan Allah bari tambaye ka ya ce su ƙananan laifin idan aka ci gaba da yin su suka taru za su zama mutum da makowa zamuwa ya ce a hankali turuwa ta tara tilin gidanta ko ba haka ba da ƙwayar ƙasa ɗan ɗaya ɗan ɗaya ɗan ɗaya take turowa haka ne ko ba haka ba sai ga riga mai guda rim tifa guda amma ba da ƙwaya ƙwaya take turowa haka ne ko ba haka ba ne sai ga riga ya ce to haka su bai shi in kana yin su kana raina su kana ganin ai wannan karami ai ba matsala ai annabi ya ce wannan ba damuwa a ya kafin ka ankara wallahi kai su cika maka mizani dam da kai gaban Allah ko kar sai da zaka Allah ya san da mu ba mu iko kai ko ba mu iko kiyayewa dan haka yake cewa a wa ya alaman al-kadhibi da mu ga su wai masu kariya wa qala jalla wa ala Allah ya sake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi da cikin mutane akwai masu cewa sun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma sun yi imani da ranar lahira amma wa ma hum min mu'minin da dai wallahi su ba mu'mini bane kare sun yi wa Allah kariya ke ke sa Allah ya kafarta munafikai saboda sun ce sun yi imani amma imanin nan a ne a baki zuciyarsu ba ta yi da kalmar shahada wannan ta sa sai Allah ya sauke su shoulder yace bai yarda da imanin su ba ko bai yarda da isan da su da rahama shi an gani me ya dalili sai Allah ya ce yukhadi'una Allah suna kokari yaudarar Allah kalmar yukhadi'una min khada'a yukhadi'u mukhada'atan wato kokarin yaudarar Allah to malamai suka ce irin waɗannan kalmomi Allah yana faɗin su ne amma kai tsaye ba yana jingina abin zuwa gare shi bane domin zai yi wahayin da Allah gama ba zai yi ba ai ko kai idan ka goge da mu'amala da mutane ai zai yi wahala ka faɗa ya gare ka aka ga ba haka to ba kaddara ma halicci subhanahu wa ta'ala to amma me yasa Allah ya jingina abu zuwa gare shi saboda a daidai lokacin da suke yaudar annabi tun da shi annabi ba Allah bane ko suke yaudar masu imani ko tunda su ba za su iya kare kansu daga yaudarar kafirai ba dan ba alloli bane su to sai Allah ya saboda girman abun da girman laifin da kuma nuna matsayin muminai sai Allah ya jingina abu zuwa gare shi yace shi suke yi wa na fata ku mutum magana amma in ba haka ba bai yi wa a yaudar waye a yaudar Allah saboda Allah ya fi karfin haka ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya girmama daga wannan girma wanda yake mai girma saboda haka Allah ba zai wahayi gare shi ba amma kokarin yaudara su ga mu'minai sai Allah ya jingina abubuwa gare shi saboda galibi idan abu ya kai makura wajen girma Allah ya kan jingina abubuwa gare shi ko da ba shi aka yawa ba haka idan abin ya kai makura wajen alheri Allah yana jingina abubuwa gare shi ko da ba shi bane ba shi mata innal ladina yubayyi'unaka sai sai innama يبايعون الله يد الله فوق أيديهم lalle waɗanda suke maka baya a kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sani dai suna yi wa Allah ne dan ma ka ƙara gane Allah kake wa sai Allah ya sake cewa yadullah da hannun Allah ko ka aidehim a saboda hannayensu to a amma Allah ne ya sako hannunsa aka masa baya a kuma manzon Allah manzon Allah amma Allah ya jinkina abin zuwa gare shi dan ya nuna muhimmanci da girman alherin abin da aka yi ne yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam baya ina fatan ba da mutum magana an ga da ke saboda haka يخالفون ما أصنع بين يودر الله إن كان ما كتسنا بين يودر المسلمين سنون سنة تعالى سوى الحال كان يسلمس أما أسلي بريد أن الله الله يجب من أمر يزوى كان سسبو ليكون مؤمنتي بالكلمة الليل المسلمين كما هم يتوى غدا لكوه وما يخدعون وأوتدرا وما يخالفون إلا أنفسهم فاتيكاونس وما يخدعون أما السليم Allah ce fi qulubihim marad a cikin zukatan su akwai cuta da kuma Allahu marada sai Allah madaukakin sarki ya ƙara musu wannan cuta a gani cuta ta munafurci kenan cutar kafirci babu cutar da ta kai ta girma ta kai ta bala'i amradul qulub daga cikin cututtuka na zukata wannan ita ne da ƙololuwar cuta da cututtukan zukata akwai al'asar asar tana daga cikin cutar zuciya akwai annifa munafurci na daga cikin cutar zuciya akwai alkufur an gane magana da kyau kafirci na daga cikin cutar zuciya an gane magana da kyau da dai sauransu to babu wanda ta kai girma irin guda biyun nan alkufur wa nifa kafirci da munafurci su suka fi kowace daga cikin cutar cututtukan zuciya Allah karama kada kafirci da munafurci babbar babu da hasada ita ma hasada babbar bala'i ce ka guda hasada ba wa Allah domin mai hasada matsalarsa ta gaba mai hasada ba matsalarsa yana fata kuma Allah ne da abin da yake wani ne Allah ya maka ɗaukaka kana cewa don me yasa Allah ya ɗaukaka shi wani ne Allah ya bashi kuɗi kana cewa don me yasa Allah ya bashi wani ne Allah ya masa ilimi kana cewa don me yasa ya samu kaga yanzu Allah ne ƙoƙarin tuhuma yasa aka ce kar ka kuskura ka zartu da hasana domin ita ma matsala ce tana iya kai ka zuwa ga kafirci kai wasa kuma wani abu mamaki ba malamai suka ce daga cikin waɗanda Allah ya fi jarraba da hasada kuma babu kamar malamai masu karantar da addini su kuma Allah ya jarraba su da hasada shine har wani mawaƙi yake cewa kultu lil hasadi aina antum muqim kalan ana fi amani mun kula bai ya ce na tambaya hasara ke ina gidan zaman ke yake ta ce ina cikin raunan malama rawan malamai a nan an ga kare a nan nan abin nan kuma alhamdulillah Allah sa ba ma sa rawar ba sosai a kan barka sa iso gina mu na ko Allah ya je a to haka kawai kawai da ina rawar malamai ni ba kaga ni ba da ba ruwana Allah ya Allah ya je da mu وشيني لكن يسوع في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون سنة العذاب بيراني سبولا أبن سكي نتيجة الله يكذبون أنا سنة نتيجة أبن الله يجي إن كتي يكذبون معنى يكذبون أبن سكي أي كتاوانا كريا سنة إنقاذتي لمنافرتي yukaddibuna wa ajra'a yukaddibuna abinda suke na kayyata Allah da abinda suke na kayyata musulunci an gani Allah ta'ala ya ce fakan laba kuma Allah ta'ala fi qawlihim amanna billahi wal yawmil akhir kaga sai Allah ya kayyata su a cikin furucin su da suke cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar ƙarfi wa ma hum bil mu'minin ko malam yace wa dalika abin da yasa Allah madaukakin sarki ya kayyata su lamma fara Allah ala ma fi qulubihim min al-marad lokacin da Allah ya leka ya ga abin da ke cikin zukatansu na cuta wa anna adam tuwadi alsinatahum kuma cewa magana su sun yi imani bai yi daidai da abin da yake harkar su ba wa hum sharrul kuffari da maka ga suka zama fi sharri da gadari kafirai munafikai jama'a sun fi kafirai sharri domin shi kafir ya riga da ya bayyana maka matsalarsa ya ce shi bai da ita ba za ka kai mawa kai da shi ba kaga ayyukan ne ban ke ko kowa ya kama gabansa jama'a ku kan ci mana da kun dinu kun wani yake Allah amma matsalar munafiki munafiki shine shi ya ce ya yi imani kuma yana tare da kai amma kuma baya ne ba tare da kai amma kuna tare to kaga wannan zai iya cutar da kai baka ma sani ba ya sa ba wanda suka wahalar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai irin munafikai saboda su da su za a zo masallaci da su za a yi mitin mitin wannan da su ake yi amma ba sa tare da musulunci kada akwai matsala kenan ko ta matsala duk abin da aka yi yadda su warware duk abin da aka yi yadda su warware in sun zo nan an gama magana an gama shirya komai ne su ɗiba kuma ne su kai wa arna kaga wannan abin da sannan kana taɓa su kuma ka taɓa matsala sai waɗanda suke gefe wanda ba sa cikin kuma su ce to kun gani ya sa muka ce kar ku bi su da ba ku mai tsoron kashewa wasu ke dan aka gari na mutane ne sun yadda da su sun amince da abin da suke kai amma gari na kake su yi shi yasa malamai suka ce babban maganin munafiki shine addu'a ya ta gaya wa Allah Allah munafurcin da ake tattare da wannan haka ta Allah ka tura wanda ke kaza Allah ka tura wanda suke munafurtar masu yi ku yi ta addu'a kuna gaya wa Allah to ana cikin tafiya ana cikin tafiya sai kaga Allah tura wa da asiri ya gane cewa munafiki ana cikin tafiya ba sai ga Allah ya raba ka ruwa shikenan sai ku ja layi tsakanin ku shi amma ku ce mun kore ka mun kai ka police station an yi wa duk ba zai maka maganin matsalar munafurci ba Allah shi ne kaɗin maganin munafukai da ma Allah ka rawa da munafurci da mana sai yake da mana ka karɓar da ya Allah wannan shi ne ya ce don haka da Allah ya gane suna cikin kafirai suna da matsala ba haka sai a wannan su an gane وما راكم وما راكم الدرب الاسفل ko makomarsu ita ce can kasan kasan wuta minan nari na wuta can kasa nan ne za a tattara su jama'a na fahimta وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي انس بن مالك الله يحفظه في جنه الفردوس صحابي من البركه يا جماعه Allah ya manzan Allah ya masa addu'a yawan zuriya ya kuma yi masa addu'ar arziki da yawa ya kuma masa addu'ar shekaru su yawaita ya sa yana daga cikin karshe karshen sahabbai da suka bar duniya malamai suka ce akwai lokacin da aka wayi gari ba su wuce su uku a cikin sahabban annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam suka saura a duniya kuma an san har yana daga ciki an gane magana da yau yana daga ciki an taɓa tambayar su ɗayan karawa ya ce to a iya sanin sa dai ɗari sun mutu da haka idan za a yi lissafi kuma sai a tambayi matan gida shi dai wannan wanda ya san sun mutu kenan da haka a shiga gida a tambaye su nawa ne suke rayu kamar a ce ɗayan karawa ne kace to guda uku ne sun rasu amma ga sanan a cikin gida a bada kuje ku dirga kamar haka ne ma to shi ɗari sun mutu to na Allah ba ne a cikin gida da ma ba Allah ne kadai san adadin su ana sai na ma kuma a haka magabata suka ce duk gari Allah idan ya waye sai an yanka rahumi a gidan Anas wasu suka ce duk juma'a a ci a yi sadaka a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza yana da dukiya Allah ya masa shekaru mai yawa kuma ya ba ni ƴaƴa masu yawa an gane magana da kyau kuma ya yi bayan gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ko tafiya annabi zai yi Anas ne ke rike miki da kadawa muna ba da misali ne ba mun ci an daina da kaka ba na fata fahimta misali idan kai gaggawar fahimtar me muke nufi annabi daga yaya haka yaya haka bai ga ana zaune kwana mishi kira ina ana suke ce gari ta zo ka zauna duk wata karamar bukata ko babba annabi zai kira ana ce je kai mun kaza yana daga cikin makusantan annabi muhammad kuma a jintattun shi annabi ya yarda da an samu maliki amma auki da ɗaya da ke mana mutum Allah ne ko ba ta bayyana ma da cewa ta ta same shi ai taba waɗannan nowani wallahi ba kai saka ba su da rauna lafiya da ke mana mutum Allah ne auki da ɗaya ba wanda ya sa a gaba cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam malik da ba Anas motsi kaɗan Anas motsi kaɗan Anas ya zage Anas ya zaurance wa Anas ya yi bakar magana wa Anas ba abin da ya faɗa wa Anas to yau dai addu'ar waliyai ta kama abu da jabbe ana nan sai kwanjamewa ake ana ramewa a gidan yari yadda ya dace to kuma an samu wata matsala ma kuma yanzu rahoto ya zo an ce abu da beri na duwaki baka ji kasa da beli ya ko ka je ka ji shugaban zama ko abin da ya faɗa a kan abu da beri kwanan ne ya karatu ku je ku saurara an gane ko Allah ya shirya da mu وعن كماله فوزن الله ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله باوانا mutum da zai ce da ba a mota da gaskiya sai waye sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan rasulullah kuma yace da cewa lallai annabi muhammad waye manzon Allah ya shaidan min qalbihi ya faɗa hakan da gaske a cikin menene a cikin zuciyarsa illa haramahu Allah ala nari sai Allah ya haramta wutar tunanin kake kaji ba wai ka faɗa ba sai ya sadiqan min kalbi inda hukunci ne kadai to da shi kenan amma sai aka ce sadiqan min kalbi ne sai ka tabbatar da gaskiya abin da ka faɗa zuciyarka abin da bakin ka ya faɗa ya zama zuciyarka a kai kuma wannan zuciyar ba wa ba u ba bai ku nafsi inna nafsa la amaratu bisu illa ma rahimana dole dai kana yin addu'a kana Allah ka tabbatar da zuciyarta a kan addini yasa annabi Muhammad jama'a duba ku ga yadda manzon Allah babu kokwanto ko da sanar da rashi a kan cewa annabi zai ba addinin Allah amma addu'a yake nan cewa Allahumma ya mu kalbiba qulub sabbit kalbi ala dinika ya Allah ne jujju ya zukata tabbatar da tawa akan addininka addu'a manzon Allah yake in annabi zai ce Allah na roƙon ka tabbatar da zuciya ta kan addini don Allah wa ya shaura a duniya da bai kamata wannan addu'a ba ya sa addinin musulunci ba mu cika baki ba wallahi ko kai waye ka rasa wa Allah ba kaga mutum na cika baki a addini ko don kana neman shugaba kuma sakatare janar na jahilai don ka same ni kari fatiha karfa da kawo sadaka Allahu azim an gama ba a cika baki a addinin Allah kawai kai ka fatan Allah ya ta kai ya kuma dauke ta akan addinin gobe kiyama ka tashi cikin rabautattu ko me ka samu ko ko me kai a kan addinin nan ko me kai wala in kiyama ta tashi kana cikin yan mutu an yi asara ko ba asara ba asara babba zalika huwa al-khusran al-mubin wannan ita ce asara mabayyaniya ma saboda ba a cika baki ba a nuna alfahari ba a nuna nini ni ne kaza ni ne kaza ananiya ka dinga jinjina abubuwa gare ka tana cewa kai kai ne kaza ya zama ba wani wanda zai yi kaza sai dole sai kai kai ta musu musu a cikin addinin Allah wallahi ka nemi dacewa sai ka gama hauragiya ka gama hayaniya ka gama abubuwa idan ba Allah ya yi a zuciyarka kuma Allah bai karɓi abin da kai ba wallahi kiyama ne ka tashi a ganka a wuta ba bala'i ya same ka ba bala'i ya samu mutum bil amran ba kura ina yawan ba ku wannan misali malami ne daga cikin malaman addinin Allah amma Allah har buga misali ya aka sa wato alaihi na ba allazi atina mu ayatina man saraka minha fa atba abu shaytan fa kana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فما تركوك مثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ما دليل أن يجب المسائل إلى دبة kowace kaskanci ita ne menene kare saboda haka ko kai waye a addinin Allah ɗalibi ne kai ko malami mai karantarwa ko ɗalibi ne zuwa ka labbas kafa ka buɗe littafi wallahi kai fatan dacewa da karɓa a wurin Allah ka yi tsakaninka da Allah ka kuma yi fatan Allah ya karɓa abin da ka yi ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammadu aya ce karanta a cikin suratul ma'ida da Allah yake cewa inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin wa tulu alayhi nawa ibn adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين Allah ya ce fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin karanta wannan aya ya ce wa Allah sarri yana karɓa daga masu tsoron Allah ya ce wallahi da ran samu Allah ya nuna mun karara ya karɓi sujuda ta kwaya ɗaya tak a rayuwata ya ce wallahi da na rana mun haka sai me yasa ya ce yanzu na ya ya tabbata da na biyu tsoron Allah ne saboda Allah ya ce baya karɓa sai ga suwaye sai ga masu tsoron Allah ya ce da zan samu yaƙini da tabbacin na yi sujuda ran kwaya ɗaya a nuna mun abin kashafi a ce ba Allah ya karɓi wannan sujudar taka ya ce ni da na kai wallahi ya ce domin yanzu ya nuna cewa da gaske ni ne tsoron Allah ne ta ka wannan ta saboda haka abun har yanzu a rifani muna dai ta yi ne muna roƙon dacewa amma ba wanda ya sama zai sa wurin Allah da ba Allah ka samura da matsayi mai kyau Allah ka samura da koma mai kyau don haka yake cewa cikin nan mai ƙarfi ya gaskata abun a zuce shi wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa lafzu lahu wa muslim a fashtarta fi fi a إنزال منني من قال هذه الكلمة من النار هذا سي من زال الله يساكر سيرة الدوان دي بدوان أن كلمة لقوتا أن يقول أصدقا من قلبه يقول يا قديتنا لقزتا وأمنين sharadin da bai sa a kubutar da ke daga wuce zaman to ya faɗe ta yana da gaskata ta a cikin menene a cikin zuciyarsa a rayan fa'uku mujarradul talaffus dan haka mujarradin furta ta ya yi lafazi da ita kadai ba zai masa ne ba amfani ba bidunin wa a tattalin ba ta da zuciya ta yi daidai da abin da menene yake cewa eh abin da yake cikin ainihin wato bakin sai ke daidai da zuciyarsa shi yasa jama'a annabi muhammad ta duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu dan Allah jama'a akwai yiwuwa da tunanin annabi zai yi abu ba don Allah ba jama'a ko a tunani yanzu ita kanta wannan magana kanta a kan ta ma tukunna ga gini ba wai ka faɗi ta ne da wasu manufa ba ka faɗi ta ne don ka ke ka yi darasi zuwa ga mutane amma tana da nauyi ma ka kawo yin wani abu sai misali haka ne kuma amma me Allah ya ce masa Allah ya ce masa inna anzalna ilayka kitaba mu su Allah mu muka soke maka littafi muna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna anzalna ilayka alkitaba mu su Allah mu ne muka soke maka littafi sai ce fa'budillah bil haqq da gaskiya sai ce fa'budillah mukhlishan lahu din ka bauta wa Allah kana mai yin addinin da Allah jama'a idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq mu ne muka sauke maka littafi da gaskiya sai ce masa fa abudillah dan haka ka bauta wa Allah mukhlisan lahu din kana ne yin addinin ka tsakaninka da Allah da Allah wai saura ce masa ya tsakaninsa da Allah mukhlisan tauhid kai addinin da tsakaninka da Allah da neman yardar Allah haka Allah ya biya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gana mana da yau a wani guri sai ya ce ala lillahi dinul khalis ku sani addini a tacce wanda ba matsala a cikinsa zuwa ga wani tafiya Allah والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى kafirai suna cewa wanda muka riga kuma bayan Allah ba don komai muke bauta musu da sai dan su samu wannan kusanci a gurin Allah kin da ke nan da ma da ma fara da magana da a wani guri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi Allah ya hakaito mana kuncin sa da bakin sa yace qul inni umirtu an a'budu Allah Allah ya ce ka ce musu ni an umarce ni in bauta wa Allah mukhlisan lahu din ina ne tantance da tsantsance addini na ga Allah subhanahu wa ta'ala wa umirtu an akuna awwalan المسلمين kuma Allah ya umarce ni da zamani ne farko masu mi wuya zuwa ga waye zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku yace kul ka sake ce musu inni akhafu in asaitu rabbi kadama annabi muhammadu ne ni Allah tsoron idan na saba wa Allah in na saba ma halicci na inni akhafu in asaitu rabbi ina tsoron in fa na saba ma halicina azaba yawmin azim Allah zai mun azaba a ranar tashin alƙiyama ranar da ke cikin mai nema rana idan manzon Allah zai ce kun ka ce musu inni akhafu in asaitu rabbi ni ina tsoron in na saba wa Allah ba Allah zai yi mun azaba a gobe kiyama dan Allah kai bai kamata ka dinga gaggawar tuba da Allah da kuma barin aikin sabo ba saboda tsoron Allah malamai suka ce irin waɗannan ayoyi ana tona tsakuwa ne don a bawa haya su asalin su ba da annabi Muhammadu aka kai su ba da mu ake amma sai aka wata har da magana zuwa gare ni don kowa ya gida zai tare sa haka ne kuma haka don kowa ya gida zai tare sa Allah ya tattar mana ba mu yi gyara هذه كتاب في الحديث الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزو حديث ديزو daga balaban nan da yazo yau manzon Allah tambaya yasalu an arkan islam yana tambayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da da kunan musulunci alladhi a'lamu hadhihi kalima alladhi a'lamu hadhihi kalima wanda kunan musuluncin nan mafi girman su shine menene wannan kalma ta la ilaha illallah shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko wa tuqima sala wa tuti zakka wa tuqta baita ko na fata mun ci magana da sauransu da yazo ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tambaya cewa menene Allah ya dora mun nayi manzon Allah ya lissafa masa hukunnan musuluncin nan gaba daya bayan da ya gama sai wannan balaraban koyi ya tambayi manzan Allah ya ce ina waɗannan su ne wajiban da Allah ya ɗora mu shi ne tunanin su ne ya ce bayan su ba zan yi wani abu ba iya su zan tsaya ya manzan Allah ya ce babu laifi sai dai ta gara maka yi taɓarwe ba ma'ana a taɓarwa shi ne na filfi an gani amma idan ka shaida ba ba bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne ko ka sai da sallah ka ba da zakka kai aikin hajji ko kai imani da kaddara da sauran abubuwa da arkanul islam da kuma menene arkanul islam sitta da kuma qawaidul islam ka gaskata da su yace ba ka da magana sai ce to ni zan tafi zan je zan ci gaba da yin waɗannan ko ba zan ƙara a kan kowa ba da ya juya sai manzon Allah ya ce wannan da kuke ganin sa idan ya tsaya a kan waɗannan abubuwan wallahi ya rabuta amma bai da da sai yake za mu zo karshen a bar makaranta hadisi Bukhari an gane lamma akhbarahu annabi sallallahu alaihi wasallam bi dhalika lokacin da annabi ya gama lissafa masa hukunan musulunci kada sai ya ce hal alayya bayruha banda waɗannan da ka lissafa ba rukunan musuluncin nan akwai wasu da aka dora mu ƙara sai annabi ce la ba abin da aka dora maka illa an tatawwa sai ka idan za ka yi na bindini amma iya waɗannan rukunan su ne aka dora mu da ba kuma fahimta ƙara sai ce wallahi la muzibu alaiha wa la anqus na rantse da Allah ba zan ƙara akan rukunan musulunci na ba ba zan ba ba zan rage ba iya su tun da su ne wajibai to na ɗauka kuma zan dine banda su ba abin da zan ƙara faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce afla wannan fa da kuke gani ya rahauta in sadaka amma idan ni abin da gaske tsakanin sana'a kaga sai ya saka sharadin cewa sai ya rama ne da gaske afla in sadaka in har da gaske sai a kansu to ya rahauta malamai suka ce fashtar da fi falahihi sai annabi ya sa sharadi cikin rubutuwar wannan bawa an ya kuna sadiqan ya zama to da me yake da gaske ba kare da bidalika al-qadibul munafiq a wannan duk mutumin da ya zama munafiki ne matsayici a kan addinin Allah to Allah ba zai bayar da ladan abin da yake yi ba kun ga magana da duk inna kula fala rabu abada mutum munafiki ba shi da rabu abada balla kun khaybatu wa ri'a wa raga ya rushe ya tabi ya kuma halaka ya zabillahi min dalika malam Muhammad bin Sa'id ibn Rasulullah ya ce Allah ya tsare mu daga tabewa da lalacewa can bare saboda haka mu yi tsakaninmu da Allah mu yi kuma da gaske duk abin da za ka yi na addini ka sa gaskiya a ciki kuma ka yi tsakaninka da Allah ka nemi lada a wurin Allah ka nemi Allah ya yarda ya karba abu kamar yadda annabi aka ce masa ka yi abin da gaske to haka wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dinan hunafa ya Allah ka dacar da mu da yi tsakanin mu da kai ya Allah ba malami ba jahili ba wanda ya san me yake ba wanda bai sani ba kawai wanda zai samu rabo gurin Allah wanda ya yi sa kada mu yi yin addini da manufa ma'ana in ta yi daɗi to muna tare da addini in ta wani gaje ko ta samu matsala to mun yi baya matsala ce wannan duk musulmi ya zama su tsakaninsa da Allah da ta yi daɗi da bata yi daɗi ba duka yasa lokacin da sabbin shi zuwa suke wa manzon Allah mubaya'a daga cikin abin da suke fara masa suna ce masa mun yi mubaya'a akan abin da muke jin muna jin matsalarsa da damuwarsa da kuma abin da muke jin warwala da daɗi da fara'a da jin daɗi zan rufe da wasu ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul zuma Allah ya ce wa idan masar insanu durru idan muka sha wani ɗan adam da cuta da arawa sai ka ya farma wa ubangiji siga muniban ilai yana ne komawa zuwa ga waye zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa idan masar insanu durru idan cutuwa ko matsala ta shafi wani ɗan adam da arabahu suka ji an farma wa Allah kira muniban ilaihi yana ne komawa zuwa ga Allah yana Allah ka taimake mu Allah kai ka Allah kai ka ka iya fahimtar wannan a cikin mu'amalar mu yau da gobe yanzu da za Allah zai kawo wata ɗaukaka Allah ya ɗaukaka wani a cikin mu nan ga gidai nan muna ta zuwa muna ta karatu muna ta hadisi muna ta ƙara za mu ƙara rasulu wallahi ba za ka gane na Allah ne ba hakika ba sai Allah ba da duniya daram ko sai ba ta miliyan ɗari biyu to za mu sai na sati uku mu gani za ka zo karatu ko ba za ka zo ba Allah wallahi magana ce kamar abu wasa a bar dariya amma na rance muku da Allah yanzu duk waɗannan da kuke gani sun zama a kafin muzuri ha sun zama manya-manyan matsiyatan ƙasa da yawa daga cikinsu wallahi ba za ka samu makusanta wasu malamai da kuma wasu ɗalibai ga san malaman na ba za ka suna ta complain wannan nan fa da kuke gani fa da annan yake zama kuke magana Allah ji gaba da alƙalin zariya akwai ɗaya daga cikin gwamnonin jihar Kaduna ɗalibinsa ne a cikin a kan tawa ma malam Albani yake zama yake karanta da shi shi da bakin shekara ba wai ya samu cikin tarihi ko kuma ta zo mu je ni albanin da tara sai mana ya ce amma da ya zama gwamna waya ya buga zai ba ki shawara aka ga da waya ya yi ta tura ma a kan yana so zai magana da shi aka ga saurare shi sai daga baya sai wanda da cikin family sai ji labari ya ce yanzu malamin ne yake neman wani yana so zai magana da ki aka yi hankalin sai ta jira sai ya ɓaci sai buga mana albani wani ya ce kai ne aka ce kana neman wani za ka magana da ke ce in kwarai da su su da Allah ka yi haƙuri ka sa lokaci da bai sami ce a shi dama shawara ce inda Allah ya ba da mulkin jama'a ka tuna ya ji tsoron Allah ya taimaka wa waɗanda suka taimake shi ya taimaki al'umma sai ya taimaki addinin su dama wannan shi ne kuma da aka ce masu ba da bukatar magana ana ba da kansa ba ku duka ba Allah ku kenan ba ba ne iya malamin suna magana eh duka karatuka da yawa amma wannan karatuka mana ma da gani ai sun zuma suna yawo ko yanzu nan kai sai a YouTube za ka same shi an gane magana da kyau ina jin a karatun da muka yi na ziyara da muka kai masa neman yawan wannan magana to abin da nake so mu nuna mana shi ka ga yanzu kana nan mana ƙara Allah ta'ala ƙara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ka san me Allah zai da kai mana ba mu ma ba mu san me Allah zai da kai mana ba haka ne ko ba haka ba kai ma ba ka sani ba to shin wanne shiri kai na idan Allah ya ɗaukaka ka da kullum kana da turo takarda malam a ce ma addu'a malam a ce ma addu'a malam a ce ma addu'a ko kun sun a yanzu haka akwai ɗaliban mu wanda muna karatu da su a yanzu Allah ya ɗaukaka su a ƙasar nan ko labarin su ba yanzu akwai su da yawa kuma da haka ne. akwai su muna nan da su amma yanzu duniya ta samu hayya a ce an baza da malam ana ta abubuwa wallahi tallahi to shi ne Allah yake mana kake ne wa idza massal insanu durru idan cutuwa ta shafi dan adam da rabbahu sai ya dinga farma wa Allah kira muriban ilai yana ne ko ba ba zuwa ga Allah Allah ya ce thumma idza khawwalnahu ni'matan daga baya idan muka zo muka dinga shi muka baki ni'ima min ku daga wurin Allah nasiya ma kana yin kuma ilai sai ya manta ma da waye kira ya yi masa wannan farada ya manta da Allah ya manta da addinin Allah ya manta da al'ummar musulmi nasiya ma kana ya ya dukkanin ƙafu zai watsar da wanda yake kira a baya wanda shi ne ya ce mace ya kula da shi ya duku ila ibn nawu wa ta'ala lillahi andada to babbar matsala kuma sai ya sanya wa Allah ma kishiya ya dawo shirka su ne kaza su ne kaza su ne masu ana yin ko jirajirai ana kaza saboda ana neman duniya ibin da an sabili idan ya bacar da kansa kuma ya bacar da mutane da farkin Allah sai Allah ya ce kul tamatta bi kufri ka kalila ka ce masa ya kankani zakin kafircin sanaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya fasa da yawa kul ka ce masa tamatta bi kufri ka kalila an kankani zakin kafircin ka an kaɗan innaka min ashabin nari kai dan wuta ne ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan da kyau kul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nari kana daga cikin yan wuta sai Allah ya ce amma kuwa kaniki yanzu dan Allah zai zama daidai irin wannan kafirin da irin wannan mutumin banzan zai zama daidai da wanda kanito ya mai da al'amarinsa da Allah ana annayi cikin duhun dare yana wuta ga Allah sajida yana sujuda wa qa'ima yana tsayuwa yana ibada ya daru akhir yana tsoron kada kiyama ta tashi Allah ya dinga shi cikin bala'i yanzu irin wancan mutum zai zama daidai irin wannan jama'a zai zama daidai ba zai zama daidai ba wa yarju rahmat rabbihi kuma yana neman Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama irin wannan mutum zai zama daidai da irin wancan sai Allah ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna ka tambaye su kuma masu ilimi da jami'ai za su yi ya Allah ya ce ita ma ya da wata gurbin rayuwa masu tunani akan wannan magana ta musu masu tambaye Allah ka ƙara mana hankali da basira ka sa mu rinka gane maganganun Allah mana aiki da su Allah ka tabbatar da mu akan imani ka tabbatar da mu akan sunna tabbatar da mu akan ikhlasu hana zuciya kan madewa da lalacewa